وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwana ɗalibai da uwaye ma malamai ina ma gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin ikon shi da kaddarawar shi muka haɗu a wannan makaranta mai albarka sai S Baganam da ke nan a cikin birnin Maradi a yau muna sahiyar goma sha ɗaya ga watan Mai miladiya ta annabi isa alaihi salam tana shekara ta 2023 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala wannan taro namu ya sa mashi albarka kuma allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu daga yin gaskiya kuma ya ba mu ikon yin aiki da ita kafin mu shiga a cikin karatu muna yin tawassali da wannan zama da zamu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya biya mu bukatocin mu baki na alheri ɗaliban da ke da kwai a cikin wannan makaranta da sauran makarantu waɗanda suke neman breve a bana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sa'a waɗanda suke neman baka Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sa'a waɗanda suke cikin class na passage su ma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su saboda wani yana nan yana tangal tangal shi ba zai yin fase ba shi ba zai abin da to Allah sa ya fase muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shugaban wannan makaranta Allah ya musu jagoranci kuma Allah ya taimake su kamar yadda kuka sani a yau insha Allah maudu'in da zamu magana bisa kan shi ko kuma in ce tam tunda ina makaranta ce ta tura duka tam namu insha Allah zai yi magana ne bisa kan wa'anna irin hanyoyi ne ɗalibi zai bi don saboda ya samu nasara ina ga haka ne aka bani wannan maudu'in kenan clay de la réussite kilunuwa wa'anda dukkan kandida kai da ma wanda ba kandida din ba zai unhanuwa da su idan dai aka ce shi ɗalibi ne mai neman ilimi wa'anda kilunuwa ne yake buƙatar su don saboda ya samu nasara kahin mu yi nisa ko kuma mu shiga a cikin tam ɗin gadan-gadan ina son yi mu sharahili da wasu ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna mahimmancin wannan aikin da muke yi a nan a nan me muke yi kasuwanci ne muke yi ko ko mine ne muke yi me muke yi a nan karatu ne muke yi mine ne mahimmancin karatu a cikin addinin musulunci karatu yana da matsayi a cikin addinin musulunci addinin musulunci ba addinin jahilci ba ne ba addinin karatu ne shi yasa aya ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabka ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce iqra bismi rabbika allazi khalaq bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم علم الإنسان ما لم يعلم yan uwan ɗalibai wannan ita ce aya ta farko wadda ta sauka a cikin alkur'ani mai girma ranar da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ba shi annabta wannan ita ce aya ta farko wannan aya ta buɗe da cewa iqra menene iqra li ikaratu wannan kalmar ta karatu da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam masu bincike suke cewa karatu shine mabudi na harko na dukkan wata matsala dukkan wata matsala ta rayuwa baki ɗayanta to karatu shine maganinta to saboda haka wannan ke nuna mu cewa addinin musulunci ba addini ne na jahilci ba addini ne wanda yake na ilimi addini ne wanda ya aza foundation wata ke ta ilimi kenan dukkan abin da mutum zayayi musulmi a cikin wannan duniya zai yin shi bisa kan haske na ilimi jahilci baya da gindin zama a cikin addinin musulunci wannan shine abin da wannan aya take ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mishi iqra bismi rabbika allazi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta kenan tun daga nan koda daga wannan ayan muka tsaya za mu gano da cewa ashe karatu da ilimi suna da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا مم.
فافسحوا يفسح الله مم.
لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا ينفع الله الذين آمنوا منكم
مم.
والذين أوتوا العلم درجات Mm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum wanda ke da imani Allah subhanahu wa ta'ala na ɗaukaka shi haka ne ko ba haka nan ba amma sai ya ce walladhina utul ilma daraja su kuma wa'anda aka ba su ilimi Allah na ɗaukaka su da darajoji wa'anda suke masu yawa kidan kaga wannan yana nuna mu cewa ashe mai ilimi yana da daraja bisa kan daraja saboda yau idan Allah ya yi ka dan adam ya darajanta ka saboda bai yi ka dabba ba ya kake da dabba ya kake da shakki wanda ake ɗauka ɗora maka kaya ya kuke akwai manci kake babu kaga tun daga nan ka shi to sannan sai Allah ya taimake ka kuma da ilimi ka kasance kana iya karantawa kai kasance kana iya rubutawa ashe tun daga nan duniya Allah ya ɗaukaka ka kai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi, shi malami wanda ke koyar da karatu ko kuma shi ɗalibi muharar ɗalibi wanda ke ɗaukar karatu ɗalibi wanda ke ɗaukar karatu da shi da malamin shi wanda ke koya mashi karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ce komai duniya na yana masa istighfari yana nema masa gafara wajen Allah idan ka ta ka kama hanya zuwa lakon kaka ce mana nan ilimi da annabi ke zan- magana masa kan shi na qur'ani ne ko na hadisi a'a annabi ya taɓa bambanta tsakanin ilimi wanda ke na qur'ani da na hadisi ba saboda kowane ilimi tushen shi yana koma zuwa ga alqur'ani mathematics tushen tana koma zuwa ga alqur'ani fizik tushen tana koma zuwa ga alkur'ani szt nan ne ma gidan na alkur'ani duka baki ɗaya. kenan kaka ɗauka cewa wai sai mai karatu na ƙur'ani ake nihi nan ƙur'ani shi ne baban kowa duka baki ɗaya kowane ilimi daga cikin shi ne aka hidda shi kakkai tsammanin cewa turawan da suka ƙirƙiro ko kuma suke suka rubuta sgt da faransai ainihinta da faransai ne take dama a tarjama ce aka aka mida ta haka nan tarihin yana da tsawo musulmi su ne suke mallake da ilmomi waɗanda suke na duniya lokacin da ƙasashen turawa suke cikin duhun jahilci hatta da zero zero wannan musulmi ya ƙirƙiro shi da ƙilgo sai da a ce maka grand ten grand deux grand trois ka taɓa ganin grand zero ina taɓa ku tsakanin ku da Allah kun taɓa ganin grand zero a ce mu shago cikin galata ce to grand zero za mu ɗauka sannan sai a ta grand ten me yasa ba a samu grand zero ba ba ku taɓa yi kanku wannan tambayar ba ai ya kamata ce akwai grand zero ko to bai saba mu shi wa'anda suke da shifir ɗin grand tan ɗin nan da grand deux da grand trois a zuwa a zo grand cat a yi wata abu kamar kamar sat da larauci a mata yan gehenta su ne kakannin turawa faransawa da sauransu ka ce mutum ya rubuta maka mil daga nan tan garan biyu daga nan sai za ka yi bakin koha amma musulmi ne aka samu ya kirkiro n da angle ɗinta guda n angle guda ne do angle biyu ne guda sama guda ƙasa turwa angle uku ne guda sama guda tsakiya guda ƙasa cut angle hudu ne sank angle biyar ne ke da kwa cikinta inda akwai buka da na rubuta muku da angulolin suke sis angle shidda ne set angle bakwai ne with angle takwas ne naf angle tara ne ƙarshen ƙirgo ko shi ne naf to zero ha zero angle zero yana da angle akwai lungu gare shi to musulmi ne ya ƙirƙiro wannan abu dalilin zero aka samu dis yanzu dalilin zero aka samu san dalilin zero aka samu mil dalilin zero aka samu n miliyan n miliyar da sauransu musulmi ne suka kirkiro shi sifir ake ce mishi sifir kuma kaga cikin sifir na akwai zero kana ganin wasu ya ce zewai shi ɓarawo to saboda haka ina mamakin in ga musulmi na rena ilimin da ainihin shi na musulunci ne bai sani ba kare na mathematic kare na fizik kare na svt don ne za ka nena su alhali ilimin lissahin da ke da kawai a cikin ƙur'ani yana da yawa addinin na musulunci in ba da lissahin ba ma ba zai yiwuwa ba a baka ba abin da ya dame ka to saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babban farar da ke gare ka kai ɗalibi wanda ke koyan karatu in ka hito ka kama hanya zuwa lakwal to duk abin da ke da kwai a cikin sama duk dabbar da ke da kwai cikin sama ko dabba ko tsuntsu ko ma menene wanda ke da kwai a cikin sama da wanda ke da kwai a cikin ƙasa yana cewa ya Allah ka gafarta ma wani in sunan ka idi yana cewa ya Allah gafarta ma idi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta al-hitanu fil ma hatta da in inda za ka wucewa in akwai ruwa wanda ke da kihi a cikin su to wannan kihin da ke da a cikin ruwa yana yi maka istighfari yana nema maka Allah ya gafarta maka dan Allah akwai falal da ta kai ga wannan akwai darajawar ta kai ga wannan akwai daukakawar ta kai ga wannan to in Allah ya sa ka ka kasance daga cikin mutane waɗanda suke masu ɗaukar ilimi ka gode ma Allah to kan ni nisa daga cikin maudu'in da aka ba mu aka ce mu magana bisa kan shi wa'anne hanyoyi ne mutum zayabi wa'anda zai sa ya samu nasara a cikin karatun shi musamman kandida to ni nan da kandidan da wanda ba kandida ba duka na musu kudin goro kowane daga cikin mai saurara in dai har kai a ne to ya kamata a ce wa'annan sufofin a ce kana da su saboda samun nasara a cikin duniya sifa ce wanda ya cika ta shi ne mai nasara wanda bai cika ta ba bai samun nasara wanda ya tashi ya aiki shi ke da nasara wanda bai tashi ya aiki bai da nasara wannan sunna Allah ce ta rayuwa cewa duk mutumin da ya tashi ya tsaye aiki to yana da sakamakon wannan aikin da ya to saboda haka hanya ta farko ko kuma sifa ta farko wanda ya kamata a ce an same ta a cikin dukkan mutumin da ke son ya samu nasara a cikin rayuwar shi shine ilaba ya kasance yana da babban guri a cikin rayuwar shi yana fatan ya zama wani abu yanzu na ina tsaye da elef to da na shiga cikin kilas in tsaye da elef in ce musu kai kai mi san kake so ka zama a cikin duniya me yake son ka zama sai ga mutum ya kama wange wange ya maka digidi in dai daga yau baka san abin da zaka zama ma duniya baka da gurin da zaka zama a cikin duniya to ba labari saboda in kana da inda zaka tafiya ne kake sa volume kake ƙara gudu kake ƙara sa giya dan ka kai haka nan ne ko ba haka nan bane ba in na tashi na ce za na taya kasuwa babba yanzu na san hanyar da za ni ko to hitler ko san hitler ko yan targal ko san dezem gyar mondial wane ne shugabanta wanda ya jagoranci yakin wanda aka ta yakin da shi a kai ruwa rana to hitler yake da wani karin magana nashi wanda yake cewa duk mutunan da bai san inda za ya taya ba in hito daga gida to ya kama duk hanyar da yake so ta kashi inda yake san ya kai baka san inda zaka ba ka hito daga cikin gidanku baka san inda zaka taya ba to da hanyar da ka kama ai duka ɗaya ne ko to haka shine ilal ɗin da bai san abin da yake so ba kenan dukkan hanyar da ya kama kenan ta kai shi zuwa ga inda yake sai shi yasa za ganin wani bai fashi yana zuwa kullum wani shi kuma ikon ɗin bata dame shi ba me yasa saboda bai riga ya samu kanshi guri da rayuwa ba shi gani yake yi kawai wannan rayuwar da ake yi ana ba shi ci ana ba shi sha haka za a ci gaba har ƙarshe ka sani wani yana sizin baban shi yake rasuwa wanda ke ɗaukar mashi nauyin komi da komi haka nan ne kai wani yana firinar baban shi yake rasuwa wanda ke ɗaukar mashi nauyin komi da komi bakin da aka haife ka haka kai a kai ka lakwal to an aza ka bisa kan hanya ce ta ci gaba da rayuwa in kun baka kama wannan hanya ba ta ci gaba da rayuwa ba wasa ta ɗauke maka da hankali baka san abin da kake so ba a cikin rayuwarka ba to ba za ka zuwa ko ina ba wannan kuma hanyar in muka dawo cikin kalas kyakkyawan burin da ke ga mutum objective in ba ka da objective mai kyau a cikin rayuwarka to shi ke sa in aka raba kofi kake tunanin cewa kai abin da kake so ka samu muwayani kawai duk ɗanar ɗin da ke fatan samun muwayani kawai wata rana sai ya rasa ta haka ne ko ba haka na ba ana baka april ana baka composition a baka april gabanka ka sa ma ranka cewa kai dan surban kake so ka samu duk ɗanar ɗin da ke sama kan shi dan surban zai samu wallahi ba zai rasa muwayani ba wata rana ba amma duk wanda da an bashi shi duba yake ga cewa bare ga baran din da mushe sanya na an ce sirsan na an ce sirkat na sirtura na sir'an sai ya dauki da sanka da kat da an kaga ya samu disco wai sai ya tashi ta hish to irin wannan baya zuwa ko ina in kana cikin irin wannan mutanen to shirmamun mutane ne ke in kana cikin irin wannan elam din to baka zuwa ko ina min yasa ne dalilin bisa kan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi ingantacce musulmi duk abin da za ka roƙa ko na duniya ko na lahira ka roƙi mai yawa kun mai girma wanda ya kowane amma ka za kana haukan Allah baka ko da NF wai NF ya ƙwari ina amfanin ka to ka ce wai ya sai ka ji mutum ya ce maka ya samu nafi mai ƙwari ina amfanin nafi mai ƙwari alhali mutane ga sunan suna samun abu wanda ya yi wannan idanun su biyu idanun ka biyu kunnuwan ka biyu nasu biyu hanci guda gare ka guda ke gare su kwakwalwa guda su tu an kawo terminal duk mutum da aka ce ya kawo terminal ko ya kawo turazin ba karamin mutum bane ba ba karamin bane ba ka duba irin zangon wurin da ka wuce amma wai ka tsaya kana terminal kana fatan wai ka samu muwan muwan kaɗai wai in ka samu jisi wai lahiya ne haka kwanta kai kwana to saboda ka mu sani da duk mutumin da bai da dogon guri wanda yake mai ƙwari a cikin karatun shi a cikin rayuwar shi to kullum yana nan cikin asfal safiri kaskancan kaskantattu zai kasancewa wannan sunna ce ta rayuwa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance haka nan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hilin daga idan aka zo wajen yaki za a ganin yaro yana karawa da wanda yake karin shi kuma ya samu nasara kan shi shi yasa akwai wani daga cikin khalifai ana ce mishi Umar bin Abdul Aziz yace inna li nafsan tawwaqa yace ni ina da rai wadda take da dogon buri mai son ta yi nasara ilan ɗan gaskiya shine wanda shi so yake kullum ya kasance gaba gaba yake ba baya yake ba laraba na da wani karin magana wanda ke cewa lan ya taqaddama man arada ta'akhura duk mutumin da ke son ya koma baya ba zai taba zama gaba ba walan ya taqaddama man walan ya ta'akhkhara man arada taqaddama duk mutumin da ke son ya kasance gaba bai koma baya har abada ai kai kanka ka sani cikin karasa ɗinku akwai mutanen da ko an ce maka ba su yi muwayani ba sai ka shakka akwai lokacin da an rawa bilatan aka yi ƙerar wanda kuke tsammanin ya zo firme karasa ɗinku bai yi muwayani ba ku da kanku yan karasa za ku za ku mishi reclamation haka nan ne ni ya kawo haka nan saboda kun san kowa ne shi to kai me yasa ba ka san ka zama haka nan cikin karasa za a ganin mutum ƙelar da ya shigo rab da aka yi rantare wai ya zaɓi tabin ɗin gaba bai zaɓa wai sai kowa can tabin ɗin ƙarshe shi ɓarawo wai ya zauna can baya ni kake nito da ka zama tabin ɗin baya wani ya sa wasu da cikin ina ba su zama tabin ɗin gaba wanda duk ke son ya zama wani abu sai yana gaba haka ne wanda duk ke son ba zai zama gaba ba to yana nan bayan mutane me yasa yake son kasance bayan mutane kai baya kake kaga tun daga nan nan kayi ma kanka hukunci kai da kanka ka hukunta kanka da kanka to saboda haka duk mutum da ke son ya zama gaba wallahi kullum gaba yake duk wanda ke son ya zama baya to Allah zai barin shi baya duk addu'a shi Allah sa dora kwana cikin masallaci yana nan baya saboda ba wani abin da yi saboda Allah bai dauko ka yasa ka kasance kai ne premier din karsa in kun baka taba yin komai ba ka ce kai tafhiri ke gare ko imani ke gare ka wa kai imani Allah sallallahu alaihi wasallam aiki yayi haka ne sakon shi aiki suka yi a cikin wannan duniya duk da Allah na iya sa su su kasance duk abin da suke so amma sai suka tsaya suka yi aiki to saboda haka elab na bata tsarin shi da rayuwar shi da abin da shi tarar da aka dawo ka zaɓi tabur ɗin baya shi dai wannan zaɓen da kai ni ban san ko na ne ba kana son ka ɗora gulma ne can baya ko ka ɗora surutu ko ka ɗora yin sata in aka yi za a yin examen ko za a yin composition ko za a yin devoir ko ko dan mine ne ka mai da kanka ba to saboda haka alama ta farko ta samun nasara da sifa ta farko ta samun nasara shine mutum ya kasance yana kasancewa kullum a gaba kuma yana fatan ya kasance gaba a kowane lokaci na ce muku umar bin abdulaziz ɗaya daga cikin halife ne yake cewa inna li nafsan tawafa yace ni ina da rai mai objective kuma ni objective ina ba karami bane babban ne duk abin da ake fatan a samu ni ina fatan in same shi kaga da yanzu examen za a zuwa ko ba wasu sun ci ko ba su ci ba to ya ake suka ci mala'iku ne su to me yasa kake sa ma ranka cewa kai terminal din da kake wa gwada ne kuke ku gani wani in ta yi kaga tun daga nan ka kai kanka ka mu yanzu an ga lokacin wani wata ne muke ciki ba nan bane ba to ka shiga cikin kalasoshi za a ganin cewa duk mutanen da ba su da gurin kirki suna nan ba su zo ba premier october class cike take november cike take december cike take janvier cike take february zan ya dan fara to sai ka fara ganin ana sassabi wasu mutane yadda ka san wanda benin yana kakaba haka ake kakaba cikin kalas duk wani mutum wanda dama ranke ranke ne dama shi lakon din bata dame shi ba shi ilimin bai dame shi ba sai ga fara kakkabewa yadda ka san kunna ice na kakkabewa yanzu da an kawo ana cikin juwan da bi man tsakiyar man karshen man to wannan sai dai wanda a shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah su ne kaɗai suke tsaya to ina rana irin wannan ka ɓata lokacinka ka sha zahi ka sha ɗari ƙarshen al'amari ka zo ka ɓata sai fanda ne za ka zo ka ɓata wani za ganin yana da muwayan a premier semester amma fanda ne ya zo ya ɓata aikin ne to wannan shugaban yake cewa ni ina da rai mai gori ya ce wannan ran tawa ta yi fatan ta samu shugabanci na daular musulunci baki ɗanta kam ya ce shi lokacin da yana yaro gurin shi shine ya zama shugaba wallahi masu zama shugaba tun daga lakwal kake gane su masu zama shugabanni tun daga kalas akwai wani mutum kasan da cewa wanda aka wa shugabanci ya ku yarda akwai wani ya daga hannun shi aka ce shine responsible sai za ku ba za ku zaba shi ba haka nan ne akwai wanda inda ya aka takara cikin kalas to sai dai kowa ya jaye saboda babu wanda zai ci gaban shi to irin wannan mutanen su ne ake so haka cikin karatu su ne ake so haka cikin rawa su ne ake so ya ce ni tun ina ƙarami nake son in zama shugaba na ƙasa ta al'ummar musulmi baki ɗaya ya ce kuma na zama ya ce ina son abu guda mini saura yanzu ya ce ina fatan in samu aljanna firdausu duk aikin da nake yi aikin aljanna firdausu ne nake yi ya ce kuma na tabbatar da cewa sai allah ya kai ni to saboda haka in ka zo da niyyar samun bak kai aiki tukuru yadda ya kamata wani mutum in har bai samu ba wallahi mai saida mai shago na angosu sai ya mashi jaji haka nan ne kun san da cewa akwai kandida ɗin da masu shagon anguwa da mai nika da mai shaf shaf yana shaida akan cewa kai dai kana yi kai baki ikonka kana wuce sai a ce wani Allah ba da sa'a in aka hiddo wanda ake fara tambaya sai a ce kai ne ake tambaya wani ya samu sai ka ji an ce wani in dai karatu ke bada kaza to wallahi wani yayi ka ga shaida wallahi wannan shaida da mutane suka maka ta karin ka samu baka nan har wajen Allah shaida ce duk mutumin da mutane suka ce ba mutumin kirki bane duniya wallahi wajen Allah ba mutumin kirki bane ba duk mutumin da mutane suka mishi shaidu akan cewa yana da gaskiya yana yin abin da yake yi da kyau da gaskiya to har wajen Allah haka nan to saboda haka wannan shine babban mataki na harko babban kile na harko shine ka kasance kana da buri in ba ka da buri to za ka zanwa a yi ta rayuwa tare da kai talakon sai dai ku yi tankiyo ku zo ka wanke kayanka ka goge yana daga cikin alamun elef wanda ba lakon ta kawo shi ba elef mai tankiyo mai goge kayan shi duk elef wanda ke neman bak ko ke neman birebe bai da lokacin ya yi guga hayawar zane-zane ga bayan abin nan shi kusan da haka ne ai kun sani ku dina firemai firemai ɗinku na kalas suna lokacin goge kayan su waraka ya da wanke zai sani to saboda ka daga kayan jikinka ma ana gano cewa wanga yana yi wannan kuma bai kullum duk sati sai ka sake aski to nan menene wannan menene umhanan aski yadda na sani zamanin mu lokacin da aka hiddo mu resulta ta bak akwai wanda na gani gashin kanshi samuro guda yana kasan ciyawa yanzu da aka hiddo resulta ya ce ekiri sai wani daga cikin abokan shi ya ce yanzu wani yau kaya aski ko ya ce yau ina da damar yin aski ya ce ban da aski yana da damar yin kwana ma duk shi rayuwar shi tsawon rayuwar shi da aka wata tara shi bai da damar yin kwana bai da damar yin aski to amma yanzu wani har yambo yake sanya da hurhura wani ma ya wuce yambo hurhura yake sanya gashin shi rabi hori rabi tsohon rabi yaro kowa a cewa kan gida ne koko kan dala ne wannan dala ne to saboda da Allah mu gyara wannan shi ne na ce muku mataki na farko mataki na biyu shi ne ka sani da cewa gwalgwadon aikin ka gwalgwadon risit ɗinka har lahira haka nan ne gwalgwadon irin yadda ka ba kanka wahala gwalgwadon irin yadda kake samun nasara duk mutumin da ya ji tsoro yake jin tsoron abin da zai yi kai ya ki samun nasara cikin shi shine mai nasara amma kaga mutumin da zai ce maka a su gaskiya wannan examen da su samu da kansu samu ai Allah ne ke kaddara a gashe ka sahabi ko sai ce maka in Allah ya kaddara ai Allah ya rubuta in mu samu mu samu in kuma za mu samu ba za mu samu to kamar sallah kaga Allah bai jira ka wata ba wannan yana da daga cikin abubuwan da mutane ke sanya wa kwakwalwarsu su bata ma kansu tsari su bata ma kansu rayuwa ka ɗauka wai Allah ya kaddara hujja da kaddara hujja da kaddara ba a yin ta wani ƙarawo ya taɓa sata zamanin umar bin khattab aka kawo shi umar bin khattab ya ce mishi me yasa kai sata ya ce Allah ya kaddara in sata ya ce ni kuma Allah ya kaddara in dacewa hannu aka dace mishi aka wuce kato ka ce in Allah ya kaddara kana cikin masu samu ai ka samu ko ka ɗauki leson ko baka ɗauki leson ba a'a sai da in ka ɗauka in kuma baka ɗauka ba to duk abin da ya biyo baya kai ne ka sha mu sani da cewa duk abin da za mu samu a cikin karatu abin da muka yi babu wani abu mai sauki a cikin wani rayuwa idan ka ga abu yana zo maka da sauki to zai zirare maka da sauki kuma in ka ga abu ka same shi a cikin wahala wallahi wannan abin da wahala ya kunce maka kile na uku shine mu ɗauki cewa muna iyawa da yawa daga cikin ilim idan ya zo ga ana rubuta x y ɗin nan ga tabulu har an kai ƙarshen shi sai ce wanga abu baya ɗaya shi dai mata tsakani da allah bai ɗaya surtu ɗan sari'a sai ga a zo ga bak wai ga mata ya sami n ko ya samu zero sai ce maka ai coefficient dai ne dai ne kawai dai ko da shi ko babu shi shi ba abin da dame shi to ina son ka gano cewa ka canza tunanin kanka a cikin kan kanka ka ɗauki kanka ka iya duk mutumin da ke ɗaukar kanshi bai iya ba to bai iya duk wani abin da kaga mutane suna yi kokari ne suke yi su gane kuma duk abin da wani mutum ya gane kai ma kana ya gane shi rana guda aka kula kula ya kashe gane kai baka gane ba tare kuka ci bireme kuka zo kuka sai wanda tare kuka zo kuka yi primar tare kuka zo terminal tare kuma ka zaka ce kai baka yi ba shi yana samun size gaba ta kai kana samun 6 ko kana samun turwa ko kana samun 0 to ana son ka canza ma kanka tunani ka ɗauki kanka cewa kana yi ka ɗauki kanka cewa ba ka iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sai annabi ya ce mishi ka ɗora sanya ka ɗora cin abinci da hannun dama sai ce ya rasulullah ya manzan Allah la astati ba mu iya annabi sai ce mishi lastatata daga yau ba za ka taba iya unhwani da hannunka na dama wajen cin abinci ba ka iya ha abada in ka zo malaman sharhin hadisi sai su dora ce maka nan addu'a ce annabi mishi ba addu'a ce mishi mutumin da annabi zai umurta shi ya ce kai unhwani da kaza ya ce bai iyawa ya kai matuƙa wajen ɗaukar kanshi bai iyawa ya kasa kenan ya kasa duk mutumin da ya kasa an yi asarar shi hausa suke cewa faɗuwar gaba asarar namiji ko hilin kokowa aka yi duk wannan addu'a da kake ganin suna yi ba ko mini suke yi wani lokaci a emi wata 'yan ƙasa a watsa maka abin da yasa ake wannan so ake adversar gaban shehwadi ya ɗauka cewa ya kasa da an kama sai a kada shi ke sa wani zaganin ana can ana da ga koko shi abokin koko yana can yana ta yi yana can yana ta yi yana can yana ta yi shi kuma yana tsaye yana kallon shi a ƙare ya murƙushe shi ya kun ga wanda aka yi bana na wani hada kwaciya ƙwarai ya zo da ita ya kewaya mu adversar ɗin ya kewaya mushi ya kewaya mushi ya ta kai ƙwarai bayan hili ya aji aka zo aka hara aka ɗauke shi aka buga a ƙasa farko abin da ya faru ya ta ɗauko ƙwarai shi ya durkuwa masa ita kadin in ka sare aka ce yau wane ya sare ba ya iya shekaru ce mana magana da elen na ce shugaba sabaka zuwa ya ce wallahi shi dai ya lura cewa ba ya iya kuma ka gaba ka iya ba ka iya kuma haka kawo inda kake mutum na kuma sai i da su tare kai ka kawo da wani su ba su kawo su ne ba su iya amma kai tun da ka kawo kana iya to wannan shi ne kilanmu na uku mu canza ra'ayinmu abin da muka ga cewa wasu suna iya shi shi wani mushen nan ne ko ya bata dinnan shi ba ya zama ilan kamar ka ya iya kuma har ya gwanance har ya zo ya koya maka to me yasa kai ba ka fatan a ce kai maka iya ai ba aljani ne shi ba ko da abin da yake iya koya muku ana iya koyan shi ne kuma a iya shi to dan me za ka sa maran ka ce ka kasa duk mutumin da ke sa maran shi ya kasa bai zuwa ko ina wannan shi ne kile na uku na samun nasara in kaga kana da irin wannan ciwukan da cikin zuciya ka kayan fatan ka rabu da su mu sani da cewa nasara abin da kake yi ne kai ka samu nasara cikin lakwal ka samu nasara cikin rayuwarka ka samu nasara a cikin mulkinka ka samu nasara a cikin karatunka ka samu nasara a cikin komi abin da ka yi ne duk abin da baka yi ba ka samu shi duk abin da ba kai kai shi ba naka bane ba yau za ka ganin mutum yana ta kokarin biyan wani da ya ga alamun cewa ya ma sai nuna ta bulbula da shi dan aka zo jan devoir ya dora taimaka mushi to aka zo aka raba ko aka yi tabul individual ya kenan ran nan za a gano dan duma da kabewa ran nan wallahi duma za ka koma shi ne kabewa wannan rayuwa kaka dogara ga kowa in ba ga Allah ba ko ga babanka kaka dogara kuna ji ku riƙe wannan gare ni kakka dogara ga babanku ka ce ai ga nan da ran shi mota goma sha biyar gare shi da gida ashirin kai ko ba kai karatu ba ka iya shiga cikin gidan shi ka iya hawan motar shi arziki ya kwanta kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza mai arziki bakin da ya tafi ya tafi da arzikin shi akwai dukiya akwai arziki ana gadon dukiya ba a gadon arziki arziki na kowa ne kowa na da arziki irin nashi amma dukiya a iya raba gado a ce an baka miliyan goma sha biyar bayan wata goma sha biyar a zo a tarar babu dala goma sha biyar ciki saboda baka sai da ake amfani da su ba kudin gado ba su zuwa ko ina yadda kasan kudin kokowa ne ya samu miliyan guda bai sai da ake ana samun ta ba sai ya zo ya rarrabe wancan wancan boka ya bashi ka ɗari biyar wancan a bashi ka ɗari wancan a bashi kaza wancan a bashi kaza ƙarshe kudin sun ƙare bai sai yadda za ya bunƙasa su ba to so daga kai ma a cikin kalas kaka dogara ga kowa ku zamana bisa kan tabul ɗinku da kai da abokinka ya kasance shi kan kan shi ya san da cewa baka taɓa kallon kofin shi ba billahi azim daga second kai zan ɗauko maka daga cesium har zuwa terminal da na yi ban taɓa ganin kofin buwaran ina ba lokacin da muke yi shi bai taɓa ganin tawa ba ya da kare ta amma wai bayan mun damu hara koya wani kawai sai rage ilaba wai kawai wai buɗe ma ke wai kowa ma ya ɗiba wai fi sabilillah kai wanda ke fi sabilillah kamar kofin ka yau gaban ka ina ganin shi fawazan ina ina ganin shi tun sai wanda muke tare lokacin da muka ta lise har zuwa terminal ina ganin shi yana gani na ya san da cewa ni ba ɓarawo ba kuma ni ma na san da hakan na san da baka inda ce ta tsakani da Allah ce ce babu ƙari babu rage ya cancanta ne ya ce amma kai yanzu da an yi haka an yi haka kawai cikin fara za ka yi wani na in ba mu ne muke mishi kaza ba ya kunyata ka to wani abu da kake ganin mutane suna ba ku mutum ya ɗan rubuto ka takarda ya tilla maka wata rana sai ya gaya maka magana ta in kai yarda aka ɗora maka irin hakan to wallahi in ka haihi ɗaya ɗan shi ce yana son ɗiyarka in ya tana da kullum kai shi ke baka tirishi bai rara ka kun shuru bai rara ka kun bai rara ɗanka saboda dukkan abubuwan da aka taitara aka ɗore su ɗan ƙaramar sata tana fara tun daga lokacin examen devoir interrogation ka ɗora neman mutane su taimaka maka wani irin taimako za ka nema duk addu'o'in da aka yi na neman taimako wajen Allah ba ka yi ba kuma ba ka san su ba kuma sannan ba ka yi komi ba hanya ta refit ta uku shine mu sani da cewa in na yi redubne sannan ne ta kyama in na yi redubne ana haɗa ko to dan ina tsaye ne na haɗi wanda duk ke kwance ba a cewa na ya haɗi ya da mun kwance yake ai wallahi da kai redubile ka cancanci kai redubile ne namiji ne kai duk mutumin da bai taɓa redubile ba bai san irin abin da ake yi ba bai kai namiji ba akwai wani ɓangare na rayuwa wanda bai san shi ba amma duk ilam ɗin da ya redubile akwai wani ta jarraba ta rayuwa da ya taɓa gani wanda zai dawowa tare da shi da na bayan shi ya yi haƙuri ya zauna da su kana kallon wani yaron an kashi cesium ku kuna san kyan ko kuna katiran ko kuna turazim yanzu ya tarra ka eh kwal privé ce yana ya tarra ka shi yana sizam kai kana turazim kai hakuri a zamana a rayuwar duniya har ka samu ka wuce wallahi ba wanda ke iya wannan abun ba jarumi ba to na jarumta ka ita ce muka rasa ko bakin da kai redimila sai ka ta ganin cewa karshen duniya ya zo wallahi sannan ne harkon duniya zan dawa kuma zan gwada muku cewa ni ma wani abu ne haka lokacin da aka yi yakin badar kahiran maka kahiran ne annabi ya samu nasara akan su suna da yawa da suka kama hanya suka tsere wani ya ce ya manzo ya ce ya muhammad ya ce alƙawalinmu da kai shekara mai zuwa sai ka gane kuranka kai ma kuma da aka zo sai da suka samu nasara kwarai kwarai ga annabi sallallahu alaihi wasallam menene zuciya ce duk mutum da bai da zuciya to ba mutum bane ba kawai duk mutum da bai da takaici a cikin zuciya shi yan zabar ke cewa takaici duk wanda bai da takaicin cewa shi wani abin wani bai zama kuma lokacin da aka yi zargin mondial representant din alman lokacin da ya yi sinyan cewa sun yarda da cewa alman ta haɗu sauraka sun miƙa wuya ga ali representant ɗin alman ya ga wata magana ake cewa wannan magana ba annabi ne ga ta ba amma ita ce magana mahi gaskiya a cikin tarihi ina zan san lokacin da aka yi yakin duniya na ɗaya min nafsan nawa ne aka kare shi 18 aka kare shi na gode min nafsan 18 almai ta faɗi suka tabbatar da cewa ba su da nasara an samu nasara a kansu da aka gama taron aka gama congrès de versailles ne yana gani ko mutamar versailles mu da larabci muke karanta shi nan ne aka yi duk wani hukuncin da aka yanke ma almai ran nan ne aka yanke mata shi babban hukuncin da aka yanke mata shine dukkan ƙasar da ta cutu a cikin wannan yakin sai almai ta biya ta aka hidda kusan nisan 80 km kare daga cikin ƙasar ta aka liƙa wasu ƙasashe daga cikin sa da horon shi aka emi wani bangare na population ɗinta wani bangare ya hada cikin faransa wani bangare ya hada cikin poland wani bangare ya hada cikin czechoslovakia da sauransu representant ɗin alman da ya sa hannu da za a wacewa ce musu ya kun samu nasara akan mai kawo amma bayan shekara 20 za mu ƙara haɗuwa da kunan wurin bayan shekara 20 alman za ta yin karhin da za ta yin duniya duka baki ɗaya ƙasashen duniya duka baki ɗaya cikin shekara 20 ya basu yaushe aka fara primar dezim gyar mondial tana tarnaf aka fara shi shekara nau kenan 20 daidai ana cikin ta 21 wannan mutuna ya gaskiya ko bai gaskiya ba ya gaskiya diba cikin shekara 20 a ce wannan ƙasa tana iya zuwa ta yi rabajen france cikin 'yan satattaka sati biyu kawai scandinavie ta dama da ita europe de l'est hasir ta dangane da urss kuma cikin shekara 20 suka tara dukkan wani ƙarfi nasu kai kuma yanzu kusan shekara goma sha uku kana lakwal yaya mu yanzu da samun yancin kanmu shekara 60 da wani abu har yanzu babu wanda ke da zuciya da zai iya yin allura ma da ya mu amma ga wasu mutane suna alƙawarin cewa bayan shekara 20 za su dawowa duk abin da aka musu duniya sai sun rama sun rama ko ba sun rama ba wallahi sun rama wanda duk ya karanta irin yadda Hitler ya yi banna da zama German da zai gano da cewa ya rama abin da aka yi zuciya ce rayuwa amma kai kullum abin da kake so so kake a baka so kake a taimaka maka wani ba ko ya zo nuna kokon barin enaf sabo ya zo ka fara gano ya iya mata ko ya iya fizik kame da shi abokin ka kana ba shi cin hanci kuna ta kuna shayi ko gidan ku da shi dan haka zai zai ba da irin taimaka maka ko to duka wannan abin bai hidda wallahi abin da muka shirka shi ne za mu girma mu sani mutumin da bai ɗauki karatu ba wani abu wanda ke na jin daɗi to ba makaranci ba ne ba babu abin da ya kai a shiga cikin kilas a yi kur daɗi ku hita da kai da abokan ka kama hanya ku ta ku yi ups ku dawo ba abin da ya kai shi daɗi ka koma gida tsohuwa Allah gafarta mata in bata mutu ba ma ta maka sanwa ka zo ka ci abincinka ba abin da ya dame ka wallahi babu abin da ya kai wannan abin daɗi rada duk ka zama mushe za ka gano cewa ashe daɗin zamana ta elaf da ya yi daɗi ma ashe saboda elaf sai in ya gara ma yake zuwa ma lokaci kai kuma dole sai ka zo ko ba sanan dole sai ka zo to saboda haka rayuwa ta karatu jin daɗi ce duk mutum da bai ɗauke shi jin daɗi ba ka ɗauka cewa yaƙi ne ake yi baka zuwa ko ina yana daga cikin hanyoyin da za su sa ka samu nasara ka san kai kowa ne da yawa daga cikin ba san ko su suwa ne ba wani shuwa ne ya zo ya yi mara kyau saboda shi bai san shi kowa ne ba yana da abokai guda biyu duka sun ta ya sayi dai shi ma sai ya bi sayi dai bai tsayawa ya tunanin cewa shi wane ne shi ne ne wani yana da baiwar literature wani yana da baiwa ta maciyar wanda suke scientific shi da baiwar shi to kada ba ka da baiwa irin ta wa'annan mutanen wallahi koma wa ka'a ya yi maka alheri kinan kowane daga cikin mai tsaya ya tunanin cewa shi wane ne shi kai ka san kanka ba wanda zai ce a kai wane ne kai ni na san ni kowane ne abinda nake iyawa na san shi mutum da ya karfi na ko ga madibi kai ko wajen shi na gari na san ya aika da ni haka nan ne to in na iya mat ko ga madibi na san ta aika da ni wannan mat wannan mat din da ake kana kallo kur za ga an lankwasa wani abu ya kama hanya ya sama ya lankwaso ya kasa kai na komo a ba na iya wannan ja bayar da za kai shi ne jarumtaka tsayawa rishin hankali ne yaushe za ka ganin zaki ya ya abin da ɗanka ya huskanto ka ka tsaya ka tsaya abin da ne za ka ɓata to da yawa daga cikin ba mu san ko mu suwa ne ne ba in kana son ka gane kai kowa ne ɗauki biletan ka ɗinka ka diba wajen aps nawa ka samu fizik nawa ka samu mat nawa ka samu spt nawa ka samu faransai nawa ka samu af nawa ka samu kai kanka za a gano ce a nan wurin na yi aiki a shi nan wurin gaskiya nan ne nake da abin nan to wannan wurin inda ka yi aiki ka kai wasa da shi inda kuma kake ganin cewa kai ranke ranke ne nan wajen yi kokari ka ta da kanka bisa kan wannan wannan shi ne ke nuna cewa ka san kai kowa ne duk mai nasara a cikin duniya ya yarda cewa yana iyawa ya yarda ko ya san da cewa adversar ɗin shi ya yi ƙarfin shi kai ka san da cewa wannan lesson ɗin tana da wahala to in dai har kana da nasara a rayuwarka to ba za ka taɓa yarda ba a ce wannan abin ya karya maka ƙafa ba shi yasa aka zo wajen kokowa za a ganin kawai an kawo wani ƙato cikin shi ya kai girma wanga icin sai ga an kawo wani siriri a ce za su yi kokowa wannan siriri sai gaba ya gudu kuma ƙarshen al'amari ba ke samun nasara mahiya wannan wanda kuke ganin ba kowa bane to kai ma kai da ake ɗauka ba bakin komi ɗin nan ba in ka tsaya kai tsayin daka kai ne ke zama wani abu kai ne ke zama wani abu me yasa dage maka kuma ka yarda cewa sai ka kai ga nasara annabi sallallahu alaihi wasallam kahiran maka da suka cutar da shi suka cutar da shi akan cewa ya bar addinin musulunci ya bar kira zuwa ga Allah ya bar cewa gumakansu ba abin bauta bane ba Allah ne ya cancanta da abota mushi da suka ga cewa ba su iyawa zawa suka suka samu baban shi wanda ya rike shi Abu Talib suka ce ka yi ma dan uwanka magana ka yi ma dan dan uwanka magana ƙarshe suka ba shi proposition suka ce mashi dibo wanda annabta da kake cewa kai annabi ne in kuɗi kake so da ita to za mu haɗa maka kuɗi kai kowa kuɗi cikin garin ga in iko kake so dama kai mai amana ne za mu baka mulkin makka duka baki ɗai in ko ɗiyan wani ce ka gani nan cikin mu kana so kake ganin cewa sai in ka nuna cewa kai annabi ne ta yarda da kai to ka gai kowa ce ce mu ba ka ita ka ji mahaukata yanzu nishar ɗin ga a zo a ce to malam ka bar kira zuwa ga Allah mu za mu baka shugabancin kasa gobe ka bari ko ba za ka bari ba libawa gani za mu haɗa maka kuɗin masu kuɗin marar baki ɗaya duka mika maka shi kenan kai arziki amma ka bar cewa Allah guda ne in kana da ƙaramin niyya bari za ka yi annabi ya ce musu to a ce musu da su aza rana nan ga hannuna a ce shi ke da mulkin rana ma duka baki da shi ke sa a yi daidai duk lokacin da yake so a yi kaga iko ya kai shi kenan ko rana abu wanda kai ranka bai so shi ba sai ka mai da abin dare an zo za a yi devoir ba ku yarda da devoir din ba sai ka mai da wurin daidai kawai kaga ba dole mu shi ta ba to in kana da iko rana ne za ka yi haka yace da su azan rana ga hannun rana dama wata ga hannun rana hagu akan in bar kira zuwa ga wannan addinin da nake kira wallahi ba na bari to mu yanzu za ganin yarinya dandalin soyayya sauraron shi kadai wai hana ta zo ta yi examen ko ta composition ko ta devoir ana karanta musu littafi suna hawaye kai ka san ƙarya ce duk wa'azin da aka ta yi ba ta taɓa yin hawaye amma wai dalilin littafi da ake karanta a gidan radio ta ɗora hawaye duk mutanen da aka ce an kashe primar guerre mondial deuxième guerre mondial les mutilés da wanda suka ɓace dole bai karya mata zuciya ba kuma kullum take karanta ana divuwar ana kwambo amma wai tarihi labari na karya wanda ita tana iya zauna ta rubuta shi har yanzu wannan daɗi ta ɗora hawaye saboda shi daga ƙarshe mu sani da cewa yana daga cikin hanyar nasara a cikin wannan duniya duk wani abu wanda yake na jin daɗi na rayuwa ta duniya lokacin da kake elef ka takaita shi so tu kana terminal kana terminal champions league in the end su daban kai daban su kansu in ana yin wani abu wanda ke mai mahimmanci ba su sa wannan abun wannan lokacin ba su sanya amma wai kai ku zo ku kwandar kuna kallon tele kuna kallon balon da ake wani waje kuna ihu kuna zage-zage gobe kuna da ba ka ɗauka ba ka samu turwa ga wannan abu da Allah za ka ce ma Allah gobe idan mahaifanka suka jawo ka suka kawo ka gaban Allah mun kai shi da kwal bai aiki ba wace hujja ke gare ka ka ce wasu a kai kana kallon real madrid da manchester city ana balo wasu kaga abin da tura buzu naɗi naɗin buzu ya yi ma da kwancewa ya yanzu hula yake sanya to saboda ka in muna son mu samu nasara duk shekarar da aka kubdi mana cikinta to sai kaga mutane ba su samu receipt su kuma maza nan ne allah ya jarabce su kub da afirka in aka yi ta mutane ba samun receipt saboda bai tsaya ya karatu ba ka ɓata avenir ɗinka a kan mutanen da su a matsayin biri suke kallon ka duk horar ma wanda suke yin balo kana ganin yan balon da suke yi musu ƙoƙarin ma bisa teren sai ga kawai aka tashi nuna maka wayo sai a tullo maka banana wai buri ne kai to ina ga kai mai kallo daga nan kana ihu kai ba ko abu bayan buri kai ne to saboda ka waɗannan mutanen ba mu da daraja ko kaɗan gare su abin da ke sa ka ga cewa mutum ya yi daraja wajen su ba ƙaramin abu ne ba ai kana gani ana ta mulki cikin horon shi kana ga duka prime minister ɗinsu hori ne lai minister duka horare ne ina kake ganin baki sai an zo zan gudun tsiya balo za a ganin bakake duka duka nan kun su hori duka kaga su ne za su taya hasu ɗauko musu coupe du monde amma ɗiyansa suna can suna yin application wanda za su ɗora sai da muku su ne ɗiyansa suke can suna yin misil misil ta yaƙi su ne ke ƙera jirage su ne ke ƙera motoci su an can suna can kawai haka ɗora ganin cewa a ai ga sanan wannan ba su iya komai sai mu baƙaƙe muke taimaka su wani taimako taimakon gudu wanda za ka yi retret shekara talatin duk ɗan balan da ya kai shekara talatin lokacin ritaya shi ya taho ba inda ake ritaya kama wannan to amma kai wannan abu yake burge ka wannan mutane za ka tsaya kana kallo rayuwarka ta lalace bisa kan wannan su sun ɗauki wannan aikin da suke profession aiki ne wanda zai ba su kuɗi kuma suna samun kuɗin sosai kai kana nan kana fatan ka zama kamar su kun ba ka zama ba za ka zama ba to saboda ka dan talaka babban abin da zai yi gyara maka rayuwar shi wallahi ya karatu shi sa ake cewa ilimi shi ke mai da bawa ya kasance da wani mutum ko da za ganin shi yana shugabancin ku da kanka ka san da cewa daga gidan da ya hito bai isa ba dan yana da ilimi ne ya samu wannan abu to yanzu ga rayuwar muna biyan talakawa ba mu karatun ba ba mu koyi sana'a ba ba mu komi ba to ya kake sa rayuwar ta kasance in Allah ya sa kai karatu to sai ya hada maka abubuwa guda uku zai hada maka arziki zai hada maka kuma iko dukkan waɗanda suka shugabanci Nijar tun daga farkonta har ƙarshen ta daga ƙauye suka ta haka nan ne kowanne daga cikin su ƙauyen su ne daga ƙauyen su yana da ƙauyen su daga can ne aka ɗauko shi ya yi lakwal can sai ya je ta cikin ƙauye ya yi primar cikin ƙauye ya zo birni ya yi lise har ya kai ga inda yake yanzu me ke sa haka nan zuciya da ƙoƙari in ba ka da wannan zuciya ba ka komi shi ɗan birni abin da ke shagaltar da shi ana can ana balo ya ruga ya taya kalla wancan wanda ya zo daga ƙauye ina ruwan shi da can ana balo shi ya san ma Real Madrid ya san wani abu haka nan kai da ka sani kai da ka waye to wannan mutanen kana kallo zai shiga gaban ka da sannu sannu zai shiga gaban ka ya mulke ka kuma annabi suleiman alaihi salam ai kun san girman shi ai ko kun san mulkin shi hatta da aljannu akwai su cikin shi Allah ba shi zaɓi ya ce Allah ce mishi da a baka ilimi da a baka dukiya da a baka mulki wani hi wanda kake so ya ce ya Allah ka bani ilimi da Allah ya bashi ilimin sai da ya bashi wa'annan sauran duka baki ne ya bashi ikon da har tsaye da tashi ba wanda zai iya iko kamar nashi tunda har aljannu yake sa aiki to wanda ke da aljannu ya arziki ne zai yana da aljannu yana da iko a kansu a ce su ta yi wannan wahalar da ake ta nemo zinariya cikin shanu aljannu ka kaka nemo mu zinariya kawai kawo mana gida ba sai na wata shidda ba ina wahala ba ban yi wanka ba wata shidda in kana da aljani ta yana za a cikin ƙarƙashin ƙasa ya hido maka lu'ulu ya ce gashi to haka suke mishi to don ba zai yi arziki ba lokaci ya taiko to saboda haka muna roƙo Allah subhanahu wataala ya bamu nasara muna roƙo Allah subhanahu wataala ya taimake mu kamar yadda na yi addu'a tun farko waɗanda duk suke nema a wannan shekara Allah subhanahu wataala ya ba su nasara waɗanda duk suka yi kwance Allah ya tada su wanda ke da tsoro a cikin zuciyar shi Allah ya hidda mashi wannan tsoron wanda ke da kuzari Allah ya kara mashi wanda bai da shi kuma Allah ya kara mashi muna a Allah ya bashi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka yi ne ya ba mu ladashi fuskar da muka yi Allah ya yi mu assalamu alaikum wa rahmatullah